بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar lahadi ce da ke daidai da tara ga watan almuharram hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu daidai da hudu ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha ɗaya wannan shi ne kasar na sha ɗaya daga cikin jeron jiyar karatuttukan littafin al'imamu muslim ibn al-hajjaj allah maɗaukacin sarki ya gafarta mishi idan jama'a ba su manta ba mun yi karatuttuka ne dangane da babin da al'imam muslim ya kulla game da tsoratarwa da kuma kwaba game da yin riwayar hadisi daga mutanen da suke ainihin wato masu rauni da kuma yin taka tsantsan dangane da ainihin ko kuma kaucewa ɗauko riwayo daga mutane masu rauni mun karanta a sarari daga manyan manyan sahabbai irin su abdullahi dan abbasin da makamantan haka a jiya har ma kai karshen wannan babi in allah ya so kamar da na alƙawarta mana zan biyo ɗaya bayan ɗaya ina mai tattaunawa dangane da sharhin waɗannan asarai da makamantan su insha allah asarin farko da muka karanta jiya in ba a manta ba asarin tawus allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi tabi'i ne a inda yake cewa ya karɓo daga abdullahi ɗan abbasin abdullahi ɗan abbasin yake cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a lokacin da ake haddace hadisai mun kasance mu ma muna haddace su ma'ana duk hadisin da aka faɗi a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama kai tsaye sai mu koya mu haddace saboda mun tabbatar hadisi ne domin a wannan lokaci ƙarya ba ta bayyana ba haka malamai ke cewa ba sa cewa ba a ƙarya a zamanin annabi malamai ba sa faɗin haka sai dai ce ƙarya ba ta bayyana ba ko kuma ce mun a idanun kazibi ta ba kuske saboda a wannan lokaci kusan a ce kusan a ce ba ƙarya amma ba sa cewa ba a ƙarya to ƙarya ba ta bayyana a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin ainihin wato ɗaliban ilimi da malamai babban haka duk wanda ya buɗe baki ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce nan da nan ce a haddace yace amma yayin da al'umma suka ainihin shiga duk wani tudu da kwari na ƙarya mana komai ɗibowa suke yi to sai Abdullahi dan Abbasin a matsayin shi na gogaggen Balarabe sai ce fa hayhat wa hayhat din nan mun tattauna dangane da fassarata a yanzu مالم محمد علي آدم ينا تشيوا وفي معنى هيهات ثلاثة أقوال شرح نيجان كرن تاو كب كراتين سيري كوا يسورانا بانجانا نبعنا أينهم هيهات إنهم يكي معلمي سيني مدنا جدا أكو أحدها بعد تسكينا جنجانين دم معلمي سكي بمنزلة بعيد وهو قول الفراء ma'ana fahauhat da ibn abbas ya ce a waɗannan zamuna dangane da karɓar hadisi sai ce fahauhat ma'ana fahauhat a nan ba'ir wato abu ne mai nisa a yanzu ka faɗa mana hadisi kai ko mu ɗauka balle mu haddace wasani ma'ana ta biyu a ko sai cewa al'awwal wato wasu ma'ana fahauhat salasatu aqwal ahaduha أنه بمنزلة بعد بعد wato abin ya yi nisa abu ne na nisa yanzu kai ka faɗi muhabbaci kama zakarnahu awwalan wa huwa qawlu abi ali al-farisi daga cikin malamai masana lugha al-imam abu ali al-farisi wa ghayruhu min hubbat nahawiyyin da wasu qararru cikin malaman nahawi suka faɗi ma'anar hayhata suka ce ma'anarta ba'uda والثاني معناه تبي بمنزلة بعيد وهو قول الفراء وانا ما بلت فراء وفدي سوى معناه هذا بعيد والثالث بمنزلة البعد على المصدرية كده بمنزلة البعد وتهيهات معناه بعد ينفع وهو قول الزجاج ربما لم يحرص الله ربشي الإمام العلامة الزجاج شيخ هذا وابن الأنباري الإمام ابن الأنباري فالأول يفعله بمنزلة الفعل والثاني بمنزلة الصفة والثالث بمنزلة المصدر كاد يبدو كركسة malaman farko daga cikin waɗanda suka fassara ainihin hauhata da ma'anar cewa ainihin wato ba'uda sun ainihin wato fassara ta ne da ainihin ma'ana ta fi'il ma'ana ba'uda abin ya yi nisa a yanzu a faɗa mana makarba na biyu kuwa biman zulafi shufa shi ne biman zula ba'idun wato al'amarin ya nisantu ya zama siffa ke ne wasalis bi manzilati masdar sai na uku shi kuma wanda yake ya zo ne a matsayin masdar da cewa ainihin al-ba'd ma'ana hayhat al-ba'd abin ya nisantu a yanzu mana yake wa fi hayhat talata asharata lugha ya ake wasalta hayhat ya ake ainihin karanta ta da waɗannan haruffa sai ce akwai salo goma sha uku ذكرهن الواحد الإمام العلامة الواحد شو فتوانا نظر كده هيهات بفتح التاء هيهات هيهات وكسرها وضمها لا يسوى هيهات لا يسوى هيهات لا يسوى هيهات تنجا uku kenan sannan ma a tanwini fihinna sai kuma karanta su tare da waɗannan wasu guda uku da tanwini haihatan هيهات هيهات توكي وبحذفها sannan kuma ainihin wato ana iya share wannan ainihin wato tanwini din sai ce fa hadhihi fitil ka da ainihin salo shida ko dai a ce hayhati ko hayhata ko hayhati ko hayhatan hayhatin hayhatin sannan sai kuma yake cewa sannan wa aihat kuma ana iya karantawa aihatu aihatu madadin hawi sai ka ce a bil alifi badlal ha al'ula wa fiha al-lughati sit aidan a cikin wannan din ma akwai wadannan logoji guda shida zaka iya cewa aiatun aihatun aihatun sai kenan aihatan aihatun ba kuma ka iya cewa aihata aihati aihatu ina fata an gane sannan sai kuma ci gaba da cewa da harfita min gairi tanwini sannan sai kuma ainihin wato wasu hannu za su ce aibar wa salif ashar aiha za kuma ka iya cewa aiha ya zama da harfita min gairi tanwini aiha kaka ce aihan sai dai aiha وزاد غير الواحد يعني ما لم دبن ده الامام الواحد شي كما يجي ذا يكرنتاوا دا اي اتا اي اتا بحمزتين بدل الهاءين والفصوح المستعمل من هذه اللغات استعمالا فاحش فاشيا هيهات ما فاتان غالي هيهات شيء أبن دا أكا في السابع واد شيء كنا شيء كما في فصاحة بفتح التاء بلا تنوين هيهات هيهات قرآن ما زيد ولا ما فات أن قال قال الأزهري الإمام الأزهري يقول واتفق أهل اللغة على أن تاء هيهات ليست أصلية ما لم الله رسي تكسي ومن تاء انت هيهات با تاء بتي wadda take ainihin asali haka take kamar da take a sunan Aisha kamar da take a sunan Fatima ko Khadija ina fata an gane abin ya zo ne kawai واختلفوا في الوقف عليها فقال عمرو أبو عمرو والكسائي يوقف بالهاء وسكت في أولهم أنا إيقاوى أكم هذا أكيد هيها وقال الفراء بالتاء سكت فراء في سيدي أكي أولهم هيهات انتهى كلام النووي daga imam an aka ɗauko wannan magana ainihin a cikin littafin sharhin sahihu muslim ina fata an gane shi nan malam yake ishara akan cewa a cikin littafin tahzibul asma'i wal lughat na al-imam an-nawawi ya tsawaita ko ya ƙara bayani mai tsawo akan ainihin haka sannan yanzu idan muka dawo muka dubi wannan asarin na Abdullahi dan Abbas da yake cewa inna ko inna ma kunna nahfazu al-hadith wal hadith yuhfazu ar-rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai mun kasance muna haddace hadisi idan mun ji shi ma'ana a zamanin annabi da mun ji an ce annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam sai mu haddace saboda a wannan lokaci da an ji an ce annabi ya ce an san gaskiya ne ko a ina ka tsinta saboda ne saboda ƙarya ba ta yaɗu ba ko ba ta bayyana ba yake domin a lokacin hadda hadisi ake amma yanzu da mutane suka shiga kowace irin karmatsa karmatsa yace to a yanzu fa hayhat ma'ana sahahat din sai ka fassara shi da ɗayan waɗancan ma'anoni wato abin ya yi nisa a yanzu ko kuma san ba za ta faɗi ba ko wata kalma dai ta korewa makamanciya haka har yau inda kuma ta ba bashir al'adawi ya zo wurin abdullahi dan abbasin yana ta karanta hadisai abdullahi dan abbasin bai ɗaga ido ya dube shi ba ba kuma ya kasa kunne yana sauraren shi kuma ya goya baya sai shi bashir din yake cewa ya maga ba ka saurare na ba ka sa ido game da ainihin wato hadisan nan da nake ta karantowa shine sai shi ibn abbas ya sake faɗin makamanciyar magana irin wacce da ainihin a zamanin da mun kasance da zarar mun ji mutum yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce gaba ɗaya sai mu kaɗa idanuwan mu wurin shi sannan kuma mu kasa kunnuwan mu gare shi amma yayin da mutane ainihin suka shiga kowace irin karmatsa karmatsa a wannan lokaci kuma ba ma karɓan hadisi daga mutane sai abin da muka san cewa daidai ne ya za a san daidai sai in an tsaya an yi bincike na fata an gane wannan magana sai malam ya ainihin sharhinta daga cikin al'amuran da yake faɗi yake cewa قال القرطبي رحمه الله تعالى هذا الذي قاله ابن عباس يشهد بصحة ما تأولنا عليه قول ابن سيرين يعني الآتي فإن ابن عباس كان في أول أمره يحدث عن الصحابة ويأخذ عنهم لأن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قليلا لصغر سنه فكان حاله مع الصحابة كما قال فلما تلاحق التابعون وحدثوا وظهر له ما يوجب الريبة لم يأخذ عنهم كما فعل مع بشير العدل انتهى كلام القرطبي za mu zo akwai wani babban malamin cikin malaman hadisi waɗanda har imam malik ya karatu a wurin su malam muhammad ibn sirri zai ce a da ana karɓan hadisai kai tsaye amma lokacin da fitina ta faru za mu zai tantance mana me ake nufi da faruwar fitina ingantacciyar fassarar faruwar fitina a nan ana nufin kisan sayyidina osman ba wai faɗan mu'awiya da aliyu ba lokacin da wannan fitina ta faru ta kashe sayyidina osman mutane suka samu kansu a cikin ruɗani da rikici sai suka fare wa juna ƙarerai kuma sai suna komawa suna danganta ƙarerayin ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to in ka duba a wannan lokacin sai ibn sirin yake cewa sai suka daina karɓan hadisi sai wanda suka sani daga gare shi sai ka to anan ibn abbas abin da yasa wannan mas'ala ta faru saboda kankantar shekaru da yake da shi hadisan da yake daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kaɗan ne hadisan shi mafi yawanci ya fi daga malaman shi ne sahabbai irin su abubakar da umar da makamantansu lokacin da ya su abubakar da umar sun ƙare tabi'ai sun taso sun suka rayu gari a cikin su ƙarya ta fara bayyana a wannan lokaci kuma sai al'amura suka faru waɗanda suka saka shakka a cikin karɓar hadisi shi ne yake faɗin wannan magana domin shi da shawar al'adari yana daga cikin ainihin tabi'ai ina fata an gane يشير كمال يكي مسألة تتعلق بآثار ابن عباس المتقدمة وأن أيضاً يأتوا مجنجنور ابن عباس يأتي وأن أثروا ناشي أتي وأن فتووا ناشي بجوابوا ناشي أقول بياني وأن ذات أيضاً فائدا تدلوا كما هكا ما يكي اعلم أنه يتعلق بهذه الآثار أنواع من الآداب وأن مجنجنور عبد الله أن عباس جماعة sun ainihin samar mana da wasu fa'idodi waɗanda za mu ƙaru da su a cikin labubban koyon ilimi. Nan ha na daga cikin labubba da ainihin ake jan hankalinka a nan. Al'urabu an man ya haddisu bil ahadisin lati la aslala. Kai da kai game da ainihin karɓar hadisai daga wanda yake ba da hadisan da ba su da asali. Wato duk lokacin da kake zaune ka ji mutum yana faɗin maganganu ko kuma hadisai na ƙarya. sai sai ka kai da kai ba za ka kasa kunne ba kamar yadda ibnu abbas ya wannan har shi ne ba da hadisan ya karbu me yasa ina faɗin hadisai ba ka sa kai me yasa ba ka sa ido me yasa ba ka saurare wa adamu istima'iha da kuma rashin ainihin sauraron waɗannan hadisai wannan fa'ida tana da girma kwarai da gaske jiya na fara ishara a kanta kenan yana da haɗari yanzu ka kama tashar rediyo ka ga ana karanto hadisan da baka san kansu ba shi kuma mai karanto hadisan baya bayyana ma'anarsu ko kuma ingancinsu akwai haɗari ka ci gaba da saurari abin da fi alheri sai ka kashe gidan rediyon haka wa'azi ne ake wanda ita ana kawo hadisan da ba a bayyana sun tabbata ko ba su tabbata ba ta iya ya kace to yanzu kenan a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi yana faɗin hadisai yana bayyana sun inganta ko ba su inganta ba a'a baya bayyanawa domin ai an san duk abin da ke fitowa daga bakin shi gaskiya ne a zamanin sahabbai ma ba sa bayyana cewa wannan ya inganta ko bai inganta ba amma ƙarshen zamanin su da ƙarya ta fara bayyana a wannan lokaci ne aka fara aikin tacewa da tantancewa da bayyana abin da yake daidai daga bayyana abin da yake ba daidai ba ne don haka dukkanin inda ka ji ana bayyana hadisai waɗanda ba su da asali to bai halatta ainihin ka rinka saurare ba ومنها ما كان عليه الصحابة من تعظيم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واحترامهم لحاملها ومن bayanai na Abdullahi dan Abbas suna bayyana irin yadda sahabbai suke da kyakkyawar al'ada ta girmama hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma mutunta malaman hadisi da ke karantar da su waɗannan hadisai din ina muka samu wannan shi ne sahabbai sun kasance a zamanin rayuwarsu ta farko lokacin da ƙarya ba ta bayyana ba da zarar mutum ya fara cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce sai su karkatar da kansu gaba ɗaya da alƙibla su zuwa gare shi su kasa kunne su saurari su mutunta shi saboda mu saboda sun san gaskiya yake faɗi kuma yana faɗin zantuttuka ne daga fiyayyar halitta sallallahu alaihi wa alihi sallam wannan hana daga cikin darussan da ake fahimta a cikin wannan karatu da Abdullahi dan Abbas na karantar anna min adab talib al hadith an yu'tiya kullahu lil hadith yana daga cikin madubban da ake neman almajirin da ke koyon ilimin hadisi ya rinka ba da lokacin shi da hankalin shi da ainihin wato tunanin su gaba ɗaya ga hadisan da ake koya mishi da annahu domin kuwa la tahsulu lahu al-istifadatu tamma illa bi zalika cikakken amfaniya da hadisan ba zai tabbata ba sai in ya ba da hankalin shi da tunanin shi gaba ɗaya mana ya ci gaba da cewa kama kuma kamar yadda malamai suke cewa al'ummu in a tsautahu kullahu a tsaka ba'dahu ilimi idan ka ba shi ainihin kanka gaba ɗaya to sai ya san maka wani ɓangare na shi sai ka sadaukar da kanka gaba ɗaya sannan zai san maka kaɗan wai na ɗauka hu ba a baka lam yu'tika shay'a idan kuwa ka ba shi wani ɓangare naka ko wani ɓangare na lokacinka sai ka ga shi kuma ba zai baka komai ba jama'a kun ji wannan sirri ne masana ne suke gaya mana waɗanda su sun shiga sun ga harkar idan ka ba shi lokacinka duka da hankalinka duka da tunaninka da dukiyarka to sai ya ɗan san maka kaɗan cikin shi shi ilimi idan kuwa ka bashi kaɗan daga lokacinka ko kuɗinka to komai ba za ka samu ba sai ka fita yadda ka shiga Allah ya kyauta wa minha annahu la yanbaghi lit talibi an yubqi hala istima'ihi dharratan min dharratihi taltafitu ila ghayrihi sannan har yana daga cikin abubuwan da wannan karatu yake koya mana bai kamata ga ɗalibin ilimi a lokacin da yake sauraron ilimi ya zama ainihin ko kaɗan na daga tunanin shi ya karkatar da shi zuwa ga wani ba ban yaqdiru qalbahu kullahu kama akhbara jismahu kamar yadda jikin shi ya ɗauko gaba ɗaya ya gabatar gaban malamin ko to sai kuma ya ainihin karkato da tunanin shi na zuciya gaba ɗaya da ainihin tsaye da shi ga ilimi fa idza sami al muhaddisa shar'a fi hadisi idan ya ji malamin hadisi ya fara karantar da hadisin da na minhu sai ya matsa kusa da malamin ya dabara ko fi awwalu majlisi ya ainihin wato ba da hankalin shi ya tunkare shi a farkon zaman shi wa tida ilqa'ihi da kuma ainihin fara karatun shi fa yulqi nazarahu alayhi hatta idan shi ma ya sa yana kallon malamin wa yusbi bi iznihi ilayhi ya kasa kunne yana sauraron malamin فإن وصول العلم إلى القلب إنما يتم عن طريقي السمع والبصر ما لو يتي إن هر كما بقاتر إلمي يكيد زيت يركع تكسني بسوى حكا باتا يوى في تهنير سوراري لكما جني كما جني المال منكما كما كان لوشي كما سوراريشي كما كان جيشي ma'ana kana kallon shi kuma kana sauraron shi sannan kuma kana ainihin ganin shi kuma kana kallon shi waɗannan hausa ce ne ma'ana ba wai idonka ya tsira yana kallon shi ba amma kuma tunaninka yana wani wuri da idonka na kallon shi kuma da gaske shi ɗin kake kallo ka kasa kulluwa da gaske kuma shi ɗin kake saurari wannan yana daga cikin ladabi ina za mu fahimci haka maganar abdullahi ɗan abbasin allah maɗaukacin sarki ya ƙara musu yarda a inda yake faɗin wannan kalma da ya faɗe ta shahararriya ga ta yake cewa inna kunna marratan idza sami'na rajulan yaqulu qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tadaratu absaruna zaran mun ji a wannan lokaci mutum ya ce manzon Allah ya ce sai mu kai idanuwan mu wurin sannan wa asghayna ilayhi bi adhanina sai kuma mu ainihin kasa mishi kunnuwa muna ainihin sauraren shi zama ina fatan an gane wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya maka amma ga malam ya kawo wata ka'ida wadda wajibi ne ɗaliban ilimin su ji ta yace wa in takallafa ahaduhuma naqasat li kifadati bi qadri zalika idan ya zama kallon malami kake kai ba ka sauraren shi ko sauraren shi kake kadai ba ka kallon shi to asalin fa'idar da za ka samu ta ilimi za ta naƙasa da gwargwadon yadda ka ainihin naƙasa sauraren nashi ko kuma kallon nashi wannan ne za ga mu kuskuren ɗalibai da dama a zamanin nan waɗanda za su dogara da cewa ai ana rekodin karatu a kamara ai ana ɗauka a rediyo don haka ba sai sun zo majalisi ba babu yadda za a yi fa'idar da za ka samu kai da ka zauna gaban malami kana jin shi kana ganin shi ka buɗe littafi kana sauraren shi ya zama fa'idar za ta ɗoge da wanda zai je sa kasar ko cd yana saurare fa'idar da za ta faɗa yiwa da jama'a. Yasa gaskiyar lamari ɗaliban ilimi a Najeriya su gane cewa saurari ba shi kaɗai ba ne hanya ta koyon ilimi, amma saurari da gani da kuma kallo tare da koyo. Kana saurare kuma kana gani sannan kuma bin da kake a hankali kana koyo ne. Na fata an gane. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. sai kuma ainihin wato asarin abdullahi dan abbasu shi kuma wanda in ba kuma ta ba ibnu abi mulaika ya aika yake ce mishi ana gafarta malam rubuto mana ainihin wato wani littafi wanda yake dauke da bayanai na ilmomi amma kuma ka ɓoye min duk wasu abubuwa waɗanda kasancewa ba su da amfani za su rikita ni ibnu abbas ya ji daɗin wannan magana yace waladun nasih wato ɗa da wanda zai yi ainihin nasiha ma'ana wannan ɗawa ne na ainihin a nasihantar da shi yace in Allah ya so ni kuwa zan zaɓa mishi al'amura masu muhimmanci kuma duk abin da ba su da amfani zan ɓoye mishi shi sai yasa aka kawo mishi hukunce hukunce da fatoyi da wa'azozin sayyidina ali ko ka yi tunani a ƙarƙashin wannan littafin na hajin balaga littafin na hajin balaga ba sayyidina ali ne ya rubuta shi ba ya kamata mutane su san wannan musamman in shi'a wani malami ne ba masaru ya rubuta shi ya kamata a san wannan bayan rubuta shi ko kuma ta hakikin littafin wani da masaru ne yayi bayan rubuta wannan littafin an sami ibn al-habib wanda shi kuma ba mu'uta zalo ne ya zauna yin sharhin wannan littafi ya cika littafin da ka'idoji na mu'tazilanci da sauran abubuwa maganganun da kake gani a cikin wannan littafi na sayyidina ali ba dukkan su ne suka tabbata daga sayyidina ali ba sai da haka duk wanda yake karatun littafin nahjul balaga to ya zama yana karanta da taka tsantsan domin iya gane wacce ce maganar aliyu wacce ce ba maganar aliyu ba yana da wahala domin shi wanda ya rubuta littafin ba yana ɗauko maganganun daga aliyu ba ne ta hanyar isnadi yana ɗibo maganganu ne kawai aliyu ya ce kaza aliyu ya ce kaza aliyu ya ce kaza to akwai matuƙar muhimmanci duk wanda zai karanta ire-iren waɗannan to ya fahimci wannan maganar ta ibnu abbas domin ibnu abbas ya sa aka kawo mishi wani littafi wanda yake ɗauke da fatoyi da hukunce-hukuncen aliyu sai ya rinka kwafe wasu abubuwa wasu abubuwa kuma yana ƙetare su har yana cewa na rantse da allah babu yadda za a aliyu wannan hukuncin sai dai in ya ɓata to tunda ko aliyu ba ɓata ba ba yadda za a yi ƙarya ce aka yi mishi idan ibn abbas zai iya tace waɗannan maganganu kai za ka iya tace maganganun ka zauna da ibn abbas ko ka zauna da aliyu da ka zauna da shi shi ko ya zauna da shi ɗan uwan shi ne malamin shi ne abokin shi ne kai yanzu za ka iya samun maganganun ne ka tantance su ta hanyar isnadi to in babu isnadi ba ka da wata hanya wadda za ka kai ga iya gaskata su ko kuma makamancin haka Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan asarin shi ma yana ɗauke da mas'aloli waɗanda daga cikin su malamin ce i'lam anna fi ishtamala hadha al-athar ala fawaid kathira wannan asari ya tattaro fa'idoji masu yawa min hada daga cikin jawabi kitabatul ulama bil ilmi ila al-buldan an-na'iya wannan yana nuna mana ya halatta malamai su rinka rubuta fatayoyi ko kuma hadisai ko wasu abubuwa na ilimi suna aikawa da su garurukan da suka yi nisa daga gare su domin ɗalibai da al'ummar musulmi da ke can su amfana ta hanyar samun wani wanda ya tsaro ya zai karanta musu don wani ikon Allah lokacin da ibnu abi zaid al ne ya rubuta risala yana shekara ta bakwai kamar yadda muka sha faɗi ya rubuta ta daga andalus wato ƙasar tunisia ta yanzu don shi wato ayin aka ce maghrib a da maghrib a da maghrib tana da fadi ya danganci inda shi ya fada shi yanzu ƙasar su ta fada cikin ƙasar tunisia to kaga kenan kasu za ka iya cewa yammacin duniya kafin shekara guda risala ta kai gabashin duniya shine ta kai ƙasar iraq wani babban malami wanda ya yi jika da al'imamu ibnu abi zaid al-qayrawani al-imam al-azhuri ya samu wannan littafi ya jingina wa littafin ya zauna yi sharhin littafin sharhi mai ban mamaki kaga tun ne littafin na da rai akwai malamin da ba shi ya rubuta littafi ba ya kamata ka san wannan kuma saboda yana da malaka ilmiya ya goge da ilimi ya ɗauki littafin ya yi sharhin shi ya karantar da shi tas to irin waɗannan irin su dai in aka aiko da irin waɗannan littattafai ake sa su su zauna su karanta wa mutane ma'ana wani malami misali daga madina ya rubuto littafi sai aiko da wannan littafi ƙasa kaza ko gari kaza sai ce wani eh ka je ka fara jama'a ka karantar da su ya aka ya san cewa wani zai iya karantar da littafin saboda ya san yana da gogewa a cikin ilimi irin wannan to ya halatta malaman su yi haka kenan za ku iya riwayar littafin ta hanyar wanda ya karantar da ku shi kuma ya karantar ya riwarci littafin ne ta hanyar ijaza me ce ijaza ita ce ba shi ikon ya karantar daga mawallafin littafin ko kuma wanda shi ya riwarci littafin jama'a mun fahimci wannan ina ba mu fahimta ka shi ne ba ibnu abi mulaika ya rubuta wa ibnu abbasin cewa a rubuto mishi ilmomi da hadisai da ba su amfanar da shi كما ابن عباس يربي تعمش وانا يكي وقد اختلف الصدر الاول في جواز كتابة الحديث ثم انعقد الاجماع بعد ذلك على جوازها وهكذا ما تكسني تشوى ما لمن تركوا سني فاقاني جمد الشنيا هلت الربي تحديثي ما كودي هلت با bayan da suka wannan saɓani daga baya sun bayo sun haɗa kan cewa ya halatta a rubuta hadisi malamai sun kawo dalilai da dama daga cikin dalilan da suka sa ainihin wato a wancan lokaci annabi ya hana su rubuta hadisi daga baya ake ganin waɗannan illoli sun ɗauke kuma aka zo aka yi musu izini na haka maganar da mafi yawancin malamai suke a kai ita ce ainihin wato halaccin a rubuta hadisi wancan hani kuma malamai sun ba shi fassarori da ma'anoni da dama don haka littafan hadisai da malamai ainihin suka rubuta babu laifi akan haka ina fata an gane ya kamata ka san cewa su waɗanda ke cewa har yau akwai masu wannan ra'ayin cewa bai halatta a rubuta ainihin hadisi ba amma an ka fahimci maganganun da kyau waɗannan maganganun kuma sun zama ba su da ma'ana domin an riga an wuce su hannu ɗin da annabi ya bawa ya ba da izini don haka ijma'i ya kullu akan halaccin a rubuta to kaga a daidai wannan lokacin kenan da ba ka iya ɗauko wannan hadisi kai hujja da shi cewa annabi ya hana ba don ya bawo ya halatta sallallahu alaihi wasallam suna hujja da hadisin da Imam Muslim ya rawaito daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa la taktubu anni kar ku rinka rubuta maganganun da kuke ji da gare ni ومن كتب عني غير القرآن فليمحه wanda ya rubuta wani abu daga gare ni wanda yake in dai ba qur'ani bane ya share shi wa hadithu anni wala haram amma za ku iya zuwa ku ba da labari ku ce na ce kaza amma kar ku rubuta abin a rubuce wa man kadaba alayya qala habbamun ahsibuhu qala muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar annabi yake kar ku rubuta an kun ji amma za ku iya zuwa ku faɗa da baki amma kuma da bakin ku yi saka tsantsan don wanda ji wani ƙarya da gangan to sai ka kalli mazaunin shi a wuta wannan hadisin na ɗaya daga cikin hadisan da masu ra'ayin cewa ba a rubuta hadisan suke hujja da su واحتج الجمهور بأحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرها منها حديث اكتبوا لأبي شاه الحديث متفق عليه waɗanda suka ce kuma ya halatta a rubuta hadisi su kuwa sun yi hujja ne da wata huɗuba ko wa'azi da annabi wanda ya cika hadisai a cikinta wani datti da cikin sahabbai mai suna baban sa ya ji daɗin waɗannan hadisai sun ce wa annabi wannan wa'azi naka waɗannan hadisai ka rubuta min su sai manzo Allah ya ce ku rubuta mishi to kaga daga wannan lokacin kenan aka fara samun dalili na ainihin wato halaccin a rubuta su hadisai din ina fata an gani sa'annan kuma daga ciki wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito daga ciki akwai ainihin wato hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa in tuni bi kitabin aktub lakum kitaban ma tadullu ba'dahu ku zo min da takarda in rubuta muku wata rubutacciyar magana wadda bayan ta ba za ku shiga cikin rudani da rikici ba yanzu wannan menene duk abin da zai faɗa musu abin da zai rubuta menene hadisi ne shi da kansu kaga ya faɗa haka wannan hadisi ne bukhari da muslim suka rawaito ومنها حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي هل عندكم كتاب؟ ولمتن يكتب وعينه ياتي سيدنا علي شي متن صحابي أبي جحيفة يكتب وعلي ku mutanen gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dangin shi da sulukan shi da na kusa da shi kuna da wani littafi wanda annabi ya ce ku da shi قال لا إلا كتاب الله كتاب ده وانا بسيد مكاف الله أو فهم أعطيه رجل مسلم فهمت هذا الله مأوكين سلكي وانا مسلمي بوا أو ما في هذه الصحيفة كوكما حديثا لفتغو أتكنينا تكدى الحديث متفق عليه yanzu ka ga da yake ko abin da ke cikin wannan takarda menene ke cikin wannan takarda da aka buɗe su ga hadisai ne waɗanda sayyidina Ali Allah madaukakin sarki ya ƙara musu yarda ya ainihin rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to wa ghayru zalika min al ahadith al kathira da ma waɗansu hadisai masu yawa wa jama'u bainaha wa bain an nahy al madhkur fi hadith Abi Sa'id radiyallahu anhu bi annahu kana hina khifa ikhtilafuhu bil Qur'an fa huwa mansukh أو بأن الإذن لمن خيف عليه النسيان والنحي لمن أمن منه أو بأن النحي لمن نسخ الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة ومنهم من أل حديث أبي سعيد وقال الصواب وقفه عليه قاله البخاري وغيره ما لم يقارف تنتم في مسألة to yanzu ka dai waɗannan hadisai waɗannan baki ɗaya suna nuna halaccin a rubuta hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam zai malamai suka ce waɗannan hadisai in aka dube su aka hada da hadisin abu sa'idin wanda yake cewa kar ku rubuta wani abu daga gare ni wanda na rubuta ya shayi ya za a hada waɗannan hadisai da ke cewa a rubuta da wannan hadisi da ke cewa ka a rubuta malamai sun samar da hanyoyi masu yawa kamar da ni ishara dangane da fassarar waɗannan hadisai gaba ɗaya wai suka ce abin da ya faru gaskiyar lamari an ji tsoron ne kada ana rubuta qur'ani ana rubuta hadisi abin ya rinka su rinka shigar junansu ka je ka ɗauki hadisi ka rubuta ka zo kuma ka rubuta qur'ani ka iya ka kasa bambanta menene qur'ani menene hadisi wasu ka ce dalilin halaccin kenan an fahimci wannan da kyau a dalilin haramcin kenan dalilin da yasa aka haramta kenan tsoron wannan rudani ina fata an gane to sai malam yake cewa to kaga in haka ne sai a ce to an shafe wannan ainihin wato hannu kenan menene zai taimake mu wajen mu gane wannan shine hadisan da suka zo daga baya suna bayyanawa sai aka gane cewa hakikanin al'amari yanda duk aka amintu daga ba zai hada qur'ani da hadisi bai tuka rikita to babu laifi kenan ko kuma wanda ake gini shi tsoron mantuwa sai ya zama wanda ake wa tsoron mantuwa shine aka ce ya rubuta hadisai amma wanda baya tsoron mantuwa to ya haddace su kai ya rubuta ko kuma wannan ainihin wato hanin to an hana ne in za ka rubuta a shafi ɗaya ka rubuta ƙur'ani da hadisi a shafi ɗaya amma in za ka sa ƙur'ani daban hadisi daban to babu laifi haka dai malamai suka yi ta kawo dalili daga cikin dalilai har imamul bukhari da shi da wasu malamai suka ce hadisin abu sa'idin ma bai isa a ɗauke shi a gwada shi da waɗancan hadisai ba saboda hadisin mawqufi ne ba marfu'i ba ma'ana gaskiya ne imamu muslim ya rawaito shi amma kuma ba marfu'i ba ne ma'ana ba daga annabi sallallahu alaihi wa sallam fatawa ce wadda ainihin wato shi abu sa'idin ne wallahi ta'ala a'lam babban abu dai shine ka sani da cewa rubuta hadisi abu ne wanda yake ya halatta amma kadai wannan munasaba ce ta kawo wadda muka tsaya muka tattauna mas'alar insha Allah ومنها ما كان عليه السلف من الحرص في طلب العلم حيث انهم آه اذا لم يستطيعوا الحضور عند العلم اخذوا منه بالمكاتبه wannan asari yana fassara maka irin yadda malaman farko suke da ainihin wato kwaɗayin neman ilimi ina za ka gane haka ibnu abu mulaika dalili ya sa ba zai iya zuwa ba an fahimta jama'a dalili ya sa ba zai iya zuwa ba sai ya gace kar ya je babu dogon ya rasa gaba daya an rubuto mishi kenan yanzu in ka haɗa wannan magana da wadda muka yi a baya duk sun da kake da sararin zuwa makaranta lallai kar kai fashi to in har wani izini ya sa baka zo da shi ne sai ka nemi kafet amma kawai wani gaba ɗaya dogaro da kafir ya sa gaba ɗaya ka daina zuwa makaranta to wannan kuma ka ba ta kauce daga tsarin da ake nema ina fata an gane sai ta cewa haifu innahum idza lam yastati'u al-hudura inda al-ilm inda al-alim akhadhu minhu bil mukataba sun fa ainihin wato karbi ilimi ta hanyar mukataba cewa albasa kamalan a rubuto min wannan mukataba tana da fa'ida kwarai da gaske amma kun san cewa in a yau baka samu damar zuwa makaranta ba in har da gaske kake ka samu irin kwafi da nuskar da malami yake rike da ita ka samu kuma kasar ɗin da ya ɗauki ka je kasa sai za ka fi samun karatun fiye da yadda malaman farko suka rinka samun shi ta hanyar mukataba domin za a rubuto musu ne na ka rubuto musu ne wani abin su karanta shi ba za su iya fahimta ba amma kai yanzu fa za ka sanya ne a gaban rediyo ko gaban tv kana saurari da zaran wani wuri ya faru wanda baka fahimta ba sai ka ɗauka sai ka buga wannan malamin waya sai maka sharri rahama ce Allah madaukakin sarki mana kuma ni'ima ce kuma fatis alu sunna fatis alun na yawma idin eh latis alun na yawma idin anin nayi eh sunna latis alun na yawma idin anin nayi ni'ima ce Allah ya mana ba dan mun tunsu ba sun tuma a wurin Allah don su ne malaman farko da annabi yake khairun nasu amma sai Allah ya kawo mana hanyoyi na sauƙaƙe ilimi yau darussa irin waɗannan jama'a ɗaukar su ake ana zuba su a intanet gaba ɗaya sai a gama karantar da littafi sai a ɗauke sai a saka a kan intanet sai ka je ka kwashe shi sai ka kafe shi ka aje kana saurari yau darussa irin waɗannan akwai website waɗanda za ka rinka sauraron malaman duniya suna karatuttuka kai tsaye ta kan intanet kana ji kana gani kai tsaye yadda yadda ka kiyaye wanda ke gaban malamin zai rubuta tambaya haka za ka rubuta tambaya ana cikin karatun ka aika da ita nan take kuma ka ji kana ɗakinka kana ji ko kana ji kana gani ka ji an amsa wannan tambayar da ka aika da ita yanzu yanzu ne hakikanin abin da yake faruwa ba malamin ne yake waɗannan ayyukan ba don gaskiya mutane kan su rinka fahimtar wani su dabaru a'a shi malami kan yana zaune yana ci gaba da karatun shi akwai operator ne wanda yake zaune a gaban kwamfuta wadda take haɗa da intanet yana lura da tabbatar da cewa karatun nan yanzu ana jin shi ko ina a duniya sannan yana zaune a gaban ainihin tashi kwamfuta ta musamman wadda ta karɓar saƙonni ɗaliban duniya da ke sauraron wannan karatun nan take sai ga wani ya rubuto tambaya sai ya turo ta ta hanyar ainihin email ko kuma ya turo ta ta hanyar text nan take sai shi kuma sai ya kwafe malamin na zaune sai ga wani ko mishi wani lokacin in ya gada na sai ka ji ya ce ga tambaya daga South Africa yanzu aka turo shi wanda ya turo tambayar yana can South Africa yana jin tambayar shi ta iso karatun kuma ana yin shi a Jordan ne ko ana yin shi a Makka ko Madina sai malamin ya amsa sai ya ji amsar tambayar ko kun fahimta gaba so ba wani siddabar ba don karka ɗauka wani siddabar ne ina fata an gane abubuwa ne na kimiyya da fasahar zamani kawai waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya kawo su don su zama jaraba ya gare mu za mu gode wani ina Allah ko wannan kuma zai sa a ainihin tozartar da wani Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye shi ne ke malai yake cewa wannan hana daga cikin fa'idodin da muke ɗauka a cikin wannan darasi na ainihin Abdullahi ɗan Abbas bayanin fadlu Ali radiyallahu anhu وحيث كان معروفا بالقضاء حتى اعتمد عليه بحر الأمة وحبر ابن عباس wannan asari fatoyin nan na ibnu abbas suna nuna darajar sayyidina ali da kuma cewa ali ya zama sanannen mutum ne wajen iya alƙalanci yadda har ibnu abbas wanda yake teku ne ta ilimi kuma babban malami ne na wannan al'umma yake dogaro da alƙalanci da hukuncen hukuncen sayyidina ali وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أخرج ابن ماجه في سنة في سننه بسند صحيح عن أبي البكري عن علي قال فأما ومن قروا بعد القالن سيدنا علي يا جماعة فأما أسلم دبا أبو أبا من جان الله صلى الله عليه وسلم saboda hadisi ne a imam ibn majah ya rawaito da isnadi sahihi daga ainihin ɗaya daga cikin almajiran sayyidina ali mai sunan abul baktari tabi'i ne amintacce asalin sunan shi sa'idu ibn fawruz abba'i mutumin garin kufa yake cewa an aliyin qala ali yace ba asani rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama ila yaman fa qultu ya rasulullah tab'athni wa ana shabun aqdi bainahum wa la adri ma al-qada yace ya manzon Allah sayyidina ali ne manzon Allah ya tura shi ainihin alƙalanci a ƙasar ainihin wato yan sai ce ya manzon Allah za ka tura ainihin wato ina saurayi idan ina hukunci a tsakanin al'ummar musulmi na wannan ƙasa ta aini ban san alƙalanci ba ni ban iya alƙalanci ba kala sayyidina ali ya ce sabara da biyadihi fi sabri sai manzon Allah ya sa hannun shi ya bugi kirji na haka sun maƙala ya ce Allahumma hadi qalba Allah ka shiryar da zuciyar Ali فثبت لسانه ألا تثبت بهرشي شيء قال علي يكي فما شككت بعد في قضاء بين اثنين tun daga wannan rana ban sake wata shakka ko wata rawa ko wata kaduwa game da ainihin wato hukunci da na zo yankewa tsakanin mutane guda biyu don haka idan an sami babban malami irin ibnu abbas ya dogara akan alƙalancin irin na aliyu ashe alƙalancin aliyu yana da asali na fata an gane ومنها أنه لا ينبغي لطالب العلم وإن كان شديد الحرص على العلم أن يطلب ما يترتب عليه ضرر له ومن يمنع أيضهم مجنجلي بما كان تابق ابن عباس wanda shi ɗalibin ya rubuto mishi ala gafarta malam a rubuto min bayanai na ilimi amma a ɓoye din abubuwan da ba su da amfani da ni wannan ya nuna mana ne lallai ne ɗalibi komai kwaɗayin shi da ilimi kar ya sake ya je ya ainihin wato koyi abin da zai cutar da shi yau saboda kwaɗayin ilimi saboda kwaɗayin ka gama digiri kar ka ce shi kenan ko mene ne ma a baka ka je ka karanta akwai abin da yake fudulul ilmi ba shi da wani amfani ɓata lokaci an fahimta gana yau don haka sai ka tsaya duk yadda ka zama ka jarabtu da son ka je kai karatu a ƙasar nan tamu akwai mutanen da lokacin da muke neman jami'ar islamiyya da ke madina allah bai misamin samu ba madadin su haƙura sai sai ga a'a su fashe suke ko tara da hali kawai sai sun yi karatu ko ma a ina ne kuma ko ne ne za su karanta su dai almuhimmu a cikin tarihin rayuwarsu suna ana nuna su ana cewa sun fita waje sun yi karatu sai da aka wasu su suke rubuta wa Iran Iran ko da ta rubuta za ta aiko ta ɗauke ka har gobe ko da aka shi ke wasu idan suka je saboda a nan sun riga sun fara zama ɗaliban ilimi da sun je sun ga irin karatun kuma wasu su gudu yaya sai wani ya ce ka ai ashe abin da shirme ne wani kuma shi ke nan ɗan abu ya ne a sha kiɗa shi kenan sai ya ɓace tattare da wannan ɓacewar tasu domin shi abin da yake so dai kawai ya zai yi dai a ce yana da digiri to lallai ne wannan magana tana da muhimmanci kana son ilimi amma ka sami ilimi mai amfani to ilimi mai amfani kuma shine ilimin da ya dace da alkur'ani da sunna ko ilimin da ya sauka a qur'ani da sunna ko ilimin da baya karo da qur'ani da sunna ka bi matakaiya uku ka je ka karanta littafin fadlu ilmi salaf ala ilmi khalaf na al-imam ibn rajab al-hanbali Allah ya gafarta mishi ilimi mai amfani shi ne duk ilimin da ya zo a cikin ƙur'ani da sunna to mai amfani ne duk ilimin da ya dace da ƙur'ani da sunna to mai amfani ne duk ilimin da bai saba wa ƙur'ani da sunna ba to mai amfani ne akwai ilimin da kai tsaye da yake ba kai tsaye ne za ka gan shi a cikin alƙur'ani da sunna ba sai in kana su akwai ilimin da yake gaba ɗaya sarara ko a fakaice bai zo a ƙur'ani da sunna ba amma baya karo da ƙur'ani da sunna duk ilimin da ya zo a cikin alƙur'ani da sunna kamar ilimin aƙida ilimin ibada ilimin mu'amala to wannan ilimin yana da amfani ilimin sanin Allah da annabin shi ilimin sanin annabawa da duk abin da yake tattare da abubuwan tauhidi wannan ilimi yana nan zanƙama a cikin alƙur'ani dukkanin ilimin da take nema game da ibada sallah azumi zakka hajji yana nan a cikin alqur'ani to wannan ilimin ka neme shi daidai ne alkhairi ne to akwai ilmomi kuma waɗanda in ka tsaya ka lura ba kai tsaye ne suka zo a cikin ainihin alqur'ani ba sai an tsaya an yi nazari an yi bincike waɗannan ilmomi su ne ilmomin da a zamanance a yanzu ake kira ilmomi na kimiyya da fasaha waɗannan ilmomi akwai alkhairai a cikinsu domin suna nan a cikin alkur'ani sai dai ba kai tsaye ne kake iya gani to akwai alheri a cikinsu sannan akwai ilmomin da asalinsu ba za ka same su a ƙur'ani ba da hadisi ƙarara ko kuma a fakaice amma in aka tsaya aka dubi wannan ilimin babu inda za a ga cewa ya saba ma alkur'ani ko ainihin sunna kamar ilimin sana'o'i da makamantan waɗannan abubuwa shi kenan sai a ce to babu ne ka je ka koya to amma duk wani ilimi kamar ilimin falsafa da ilimin mantiki waɗanda waɗannan ilmomi hasilin abin da galibi suke ɗauke da shi shine ƙauracewa kafa hujja akan komai da ƙur'ani da hadisi da komawa kafa hujja dangane da duk abin da kake ta hanyar hikimomi da tunani da kuma ainihin jayayya da ce ne nace to irin waɗannan ilmomin malamai sun tabbatar da cewa haramun ne ma a koyi su ko kuma a yi nazari a cikin su to idan kuka duba a wannan zamani Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato samar da ilmomi ga sunan iri-iri sun bayyana mun danganta ga Allah mun saboda duk abin da ka gani daga Allah ne amma a cikin ilmomin dole sai kawo takafansa za ka tafi za ka karatu ne na diploma za ka karatu ne na digiri za ka karatu ne na masters za ka yi phd ne a za ka je wani certification ne ko na course sai ka duba abin da yake yana da amfani kada idan ka yanke ka ce kai koma menene kawai dai almuhimmu kai dai ka samu digiri irin su ne za ka je ka same su a cikin jami'o'i da dama karatun bai dame su ba saboda ba ya fi karatun ba ne don yana karanta abin da yake so yiwa yana ganin abin takaici ne duk gidansu ba wanda yake ba shi da digiri sai shi ko duk abokan shi ko duk anguwarsu ko kuma an yi wa uwar shi gori ko makamantan haka don haka shi ma sai ce sai dai ya je ya yi digiri sai ya tafi shi bai yi digirin hakikatin ba kuma abin da yake karantowa sharri ne sannan kuma ya fito babu wata karuwa da ya sai karo rudani Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye sai ya ce auna gairihi min almuslimina wa kaza la yanbaghi lil alim lil alim an yuhaddisa bihi haka nan kuma sai ku kiyaye jama'a ga wata ƙarin magana ita ce idan ya zama wannan ilimin zai cutar da kai ko kuma kai in ka koyo ba zai cutar da kai ba amma zai cutar da wasu musulmi sai bai halatta ba haka nan kuma ya halatta malami ya je ya karantar da ilimin da ya san zai cutar da ɗalibai ba ko da cutarwa kuwa ba cutarwa ce ta haƙiƙa ba sai dai ilimin ya musu nauyi ne su ba ka wata fa'ida sai ka ji sai karantar da su abin da zai amfanar da su aw yaktuba bihi ilayhi ko kuma ya rubuta zuwa gare shi wa qad salaka hadha al-maslak imam al-harisi abu huraira ya bi ainihin wannan tafarkin ala al-ilm as-sahabi al-jalil abu huraira فقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآعين فأما أحدهما فذكرته أبو هريرة يكتب به دي نسابون إلمي دقنا الله صلى الله عليه وسلم سنفسده آية نبض شكوا يجي وأما الآخر عيبه القوى فلو بسطته قطع هذا البلعوب بانا فساشي دا أن ينكي ونن ويانا ne yasa aka ce hadisai ne waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya magana dangane da wasu azzaluman masu mulki da makamantansu abu hurora ya ji tsoron in ya fasa ire-iren waɗannan hadisai za su yanka shi don haka sai kama baki amma ka ga sahabi abu zarrifa in ya faɗi irin waɗannan hadisai aka ce ka za su yi cewa a'a Allah ta za ku sanya takobi ku yi ta gegarawa zan ci gaba da faɗi in kuka ji na daina faɗi sai in kun gama yanke wuya na abu zarra shi bai ji tsoro ba amma abu saura sai ji tsoro Allah madaukakin sarki kiyaye da haka jama'a duk wani ilimi wanda aka san cewa ba su da amfani ka a karantar da ɗalibi ko kuma ilimin da yake kwakwalwar su ba ta kai ta ɗauka ba to kar ka karantar da su Allah madaukakin sarki ya taimaka sannan in ba ku manta ba jama'a sai ainihin wato asarin har wa yau Abdullahi dan Abbasin da aka zo mishi da wani ƙaton littafi ya ta gudun hukunce-hukuncen aliyu a ciki sai ya biya ta sharewa sai gwargwadon zira'i guda kawai ya bari duk sauran ya share su na fata an gani mun karanta yanzu sannan har wa da kuma ta mun karanta al'imamu abu ishaq al-sabi'i ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai a lokacin da yan shi'a da ainihin wato khawari suka yi waɗannan kirkire-kirkiren ƙarin dangane da sayyidina ali lokacin da ya gani sai yake cewa ainihin wato qatalahum Allah Allah ya la'ance su hayya ilmin afsadu wani irin ilimi ne wannan suka bata wato asalin ilimin aliyu ilimi ne mai inganci amma ga shi duk sun gurɓata shi ina fata an gane ga shi da ya zo fassara wannan hadisin a cikin sharhin nan nashi ainihin wato na qurratu aini muhtaj sai yake cewa ai hina ahdathu ai ar-rawatib wa shi'a yayin da ainihin rafilawa wato ba su zakin sahabbai da kuma in shi'a suka kirkiri tilkal ashiya albatula almukhalifa lil haqq waɗannan barnace barnace maganganun banza na ƙaurayi da suka saba wa gaskiya allazi kana alaihi ali wadda ali yake akai ya tamassaku bihi wadda yake rike da ita da ya da'u ilaihi da wadda ya rinka kira mutane zuwa ainihin wato gare shi قال النووي رحمه الله تعالى أشار به إلى ما أحدثته الرواتب والشيعة في علم علي waɗannan maganganun da al'imama abu ishaq sabi'i almajirin sayyidina ali ne shi ma da ya tunda ya san sayyidina ali da ya ya duba irin abubuwan da waɗannan yan shi'a da ainihin rawatu suka kirkiro suka saka cikin ilmin ali wa hadisihi da hadisan ali wa taqawwaduhu alayhi min al-abatil da ƙarerayin da suka danganta gare shi wa adafuhu ilayhi min ar-riwayat wal aqawil al-musta'ala da kuma ainihin wato riwayoyi da ƙarerai waɗanda ƙirƙirarru ne wal mukhtalaqa bil haqq suka ainihin ɗauki maganganun da suke ba gaskiya ba da suka cuɗan wasu da gaskiya falam yatamayyaz ma huwa sahihun anhu min mukhtalaqu har sai aka kasa gane ina asalin ilimin aliyu na gaskiya daga abin da yake ƙarya ne wannan ita ce maganar da al-imam an-nawawi to a lokacin ne abu ishaq as-sabi'i yake cewa qatalahumullah ayya ilmin afsadu wani irin ɓata ilimi ne wannan suka yi ilimi ne daraja irin na sayyidina ali sun je sun ɗibo ƙarerayi sun ci kurkuɗa a ciki har ya zama al'amari ya rikice rikicewa da ba a iya ainihin wato ba na menene gaskiyar abin da ali yake akai daga gaskiyar daga abin da yake ali ba akai yake ba da wannan munasabar zan yi wata magana mai matuƙar muhimmanci kuma wadda nake fatar insha Allah ta'ala wannan kafin na sahihu muslim a matsayin shi na goma sha ɗaya ya zama saƙo ne musamman ga dukkanin malaman Najeriya da kuma dukkanin musamman musulmin Najeriya musamman waɗanda suke dangantuwa zuwa gare mu mu ahli sunna suke kuma danganta kansu musamman zuwa ga wannan da'awa ta mu mai albarka ta salafiyya gaskiyar lamari ahli sunna a Najeriya ba su yi wa malam Ja'far Mahmud Adam adalci wajen adam alherai da ya bari a cikin kasusuwa da sijina ba tsakani da Allah ba su mishi adalci domin abin takaicin a yau kashi casa'in da biyar na kasusuwa da sijina da teza albarkatai da malam da aka yi bari waɗanda ba za su iya kirguwa ba abin takaici a yau in shi abu suke yaɗa to abin da ya fi komai ban takaici da ya zama da yawa wasu har yanzu ba su faɗaka a kan haka ba malam ja'far mahmud adam allah ya farfa mishi ya rasu sai aka ga zakar sun suwa nan sun fito fululu ga fidina nan fululu amma suwaye suke yadawa mafi yawanci yan shu'a ne suke yadawa kuma ba suna yaɗa su a yadda suke da ni za su zauna ne su editing su editing su editing sai su bi sai su goge na asalin sai su mai da wannan edited copy shi ne wanda zai zama madogara sai su ci gaba da yaɗa shi alhazai ga sunan tun daga garin nan har ko ina sai gaba ana ɗauka ana kaiwa gidajen rediyo ana sawa da gidajen talabijin amma wallahi ina gaya muku mafi yawancin waɗannan karatuttuka ba haka malam ja'afar ya yi su ba wallahi ba haka ya yi su ba ina ne faɗin wannan a bisa yaƙini ne ba a bisa shakka ba a bisa yaƙini ba ma yan shi'a sun yi targetin da'awa irin tamu to amma ni da yake ni ɗan boko ne ma'ana nake ɗan boko shi ne ba mu da sassauci irin na 'yan arabiya ba ina cewa ni ba ɗan arabiya ba ne domin yana da digiri da digirgir a harshen larabci so ba zan ce ni ba ɗan arabiya ba ne amma ni ɗabi'u na ɗabi'u ne na 'yan boko don ko digiri kai a harshen larabci kai ɗan boko ne domin a larabci digiri ba wani abu digiri a larabci boko ne yake da digiri saboda haka ko digiri ka je kai a islamic studies ko kai arabic and islamic studies kai ɗan boko ne to gaskiya saboda Allah ni ban aminta da wannan ba da kasusuwa shi ya sa mai ƙa'ida kowa ya daina buga min kafin kowa ya yi tsinuwa an yi zagi duk abin da za a yi a'a ina da yanci ni na zauna ne wannan karatu su ne nake da haƙƙi kamar yadda wanda ya rubuta wannan littafin shi yake da haƙƙi akan ainihin littafin shi yana da ‘yancin ya ce kada ai kaza kada ai kaza duk wanda ka da za ka kawo cewa kana son ka yaɗa ne me shi ya ce kada ka yi ka fi shi son ka yaɗa ne amma asali bari da ya muku malaman hadisi tun da ba sa rowa game da wani littafi da suka ainihin rubuta ko wani abu nasu aje a yaɗa sai dai kirkiri ɗin suna yi da takatsantsan na daga cikin takatsantsan shi ne sukan zauna su rubuta abinsu su zauna su gyara su tace da kansu sai su mai da wannan ainihin kwafi ya zama shi ne madogara duk wanda ya zo yana so to sai ya zo wurinsu ya karɓa amma sai sun amintu da shi tukuna tun daga aƙidar shi da manufar shi ba kawai kowa ne zai zo a bashi ba idan sun amintu da shi aƙidar su da manufar shi sai su ɗauka sai su bashi sai ya kwafa idan ya tafa kuma sai sake dawo musu da shi idan suka bi ko suka karanta suka ga yayi suka gyaggyara to shi kenan sai su sa hannun cewa wannan ainihin kwafin daga asalin kwafin su na asali ne ɗalibin ya kwafa kuma sun duba sun gyara sun tabbatar duk abin da ke ciki daidai ne shi ma kuma a mishi wasiya da jin tsoron Allah akan kiyaye wannan malaman da aka neman kuɗi da wannan ko kaɗan sai dai suna yi ne domin tsara ilimin a bisa yadda su to lokacin da malaman hadisi suka fara samun matsiyansu suna ɗaukan littattafansu suna saka hadisan da ba su suka ruwaito ba sai don su amfani da sanayyar da aka yi waɗannan malaman su saka waɗansu hadisan ƙarya a je a karɓa shikenan sai malami ya ce duk wanda yake da kwafin littafin nan idan ba daga gare ne ya samu ba to ƙarya shi ne suna a wancan zamanin tun da shekara dubu ɗaya sai aka ta cewa sun hana yaɗa ilimi sai suka ce ba hana yaɗa ilimi suka yi amma cewa suka yi duk wanda yake so ya zo gurin su ni ma Muhammad Awal Adam Albani abin da nake ko yawo kai kake son ka yaɗa kasa ina a duniya duk wanda ya baka izini to yawo dare ka ne kuma kamar da nace ni dan boko ne sai in maka ka a kotu ba abin da ya shafe ni dan haka ku san wannan jama'a ita kanta makarantar darul hadisi na yi mata registration dan haka duk wani abu da makarantar ta mallaka including ni kaina ina karkashin registration ɗinta ne a karkashin wannan babu shakka za ku yi ta jin labarai ana faɗi amma ba abin da ya dame ni amma abin da muke cewa kai menene ya sa ba za ka zo wurin albani ka ce wa ba ka izini za ka rinka yaɗa kasar ɗin ba sai dai ka ce duk da ga malamai nan ana yaɗa a'a to tun da duk da malamai nan suna yaɗa ta fi ka yaɗa mana shi ya ce ka bar mai nashi ashe babu zafi a cikin al'amari inda wasu sun yi free sun ce kawai su ba ruwan su su wa addini suke so wannan kuskure ne ya saba manhajin malaman hadisi abin da yasa saboda wannan babin muna tsakiyar tattauna irin wannan matsalar ne idan ƙarya ta ɓullo cikin ilimin da kuke yaɗawa dole ne sai ku taka tsantsan malaman ahli sunna a Najeriya kuna ɗaukar waɗannan ɗabi'u cewa zafi ne irin na albabi ko kuma mutanen kirki ne masu sauƙi ɗan shi'a sun yi tawassuli sun ainihin sha alwashin sai sun ɓata da'awoyinku ni kaina waɗannan ɗan shi'an sai da suka ɗauki kasusuwa suka je suka haka yanzu na kai su police station a kaduna aka kama su aka kulle kwana hudu aka tafi aka tafi kotu aka je aka yi ta buga sai da uban shi ya zo har cikin makarantar nan yana roƙo muka ce inda gaske yake ya zo a zo a zauna aka sa rana a zo a zauna ya ɗauka in iska ne ko mun ce karfe tara wai karfe goma muke nufi ba ma african time muka ce karfe goma karfe goma muke nufi za ka muka jira bai zo ba shi kenan har yanzu muna kotu kuma muka ce za a ci gaba da shari'a har abada duk wanda zai kama kafa da shi ya kama a Najeriya mun ce a'a so da ka yaro na kanshi amma shi wannan da wannan abin da kasusuwan nawa kwaya uku ko hudu shine duk ya bata kasusuwan Ja'far Mahmud Adam to abin takaici shine Dr. Sani Jallo yana tasowa shi ma ya karanta littafin alwasiya alwasiyatul kubra ya karantar a garin Katsina nan da ita ma sai suka ɗauka gaba ɗaya sai suka bata kasusuwan sai gashi sun bugo shine wata rana malaman Kano suka ziyarce ni daga cikin zargin da suka zo su min shine yaya zan hana yaɗa kasusuwa nake ban hana ba duk wanda yake son yaɗa ya zo wurina in gaya mishi tsare-tsaren tsare-tsaren kuma masu sauƙi ne duk wanda da gaske yake zan faɗe su zai iya yi amma ba da gaske yake ba fa ba zai iya yi ba sai ko kawai a bar shi a yi ta yin haka ana gurɓata ilmomin mu yanzu abin takaici ko mai digiri ka je ba za ka samu wanda yake da original copies na kasusuwan malam ja'far ba me yasa sun suka ɗauka sai gama cin kasuwa sai su goge su kuma waɗannan da yake miyagu ne suna nan a gindi a gindi suna tara original copies din yana mutuwa sai suka bi suka ciccire duk abubuwan da suke cirewa kasu so malam ja'afar guda nawa kaji yanzu ana yaɗa wanda yake magana shi'a to ku tsaya ku nazari wannan sako ne kwaya ɗaya kawai na faɗa muku wannan littafin alwasiyatul kubra da dr sani ya karanta ya yawaita maganar shi'a a ciki da maganar sauran zindiƙai kaf sai suka bi suka cire sai aka buga shi gashi nan ana siyarwa sai ce a ka gani su mutanen kirki ne shi ko albani shi age dan banza ya hana a yada ma balla sai da aka tafi wannan jama'a duk wanda yake son ya yada kasusuwa na na wannan maganar ba da jimawa ba kamar watanni bakwai da suka wuce a garin Bauchi a cikin wasu kasusuwa waɗanda na na sanya musu ainihin bayani akan shirka duk wanda yake son ya yaɗa kasuwar ɗina kowane ne shi in ba ahalin sunna bane ba zan ba shi izini ba ya kamata a san wannan sai in ahlus sunna ne ahlus sunna kuma sai in yana bin manhaji a salafi domin ni da awata ba ta buƙatar wani dan bid'a a duniya kaf ta kuma ta buƙatar wani kafiri ta kuma ta ku gane wannan I am contented ban ce da'awar mu ba da su a'a ni albani kaf kaga wannan makarantar da muke gina ba ni buƙatar wani kafiri ko kwaye zai karantar da wani abu kaf ba ni bukata in dai kafiri ne da ya karantar gwamma a rufe wannan kwas din don haka wajibi ne ɗaliban darin hadis dole ne su je su siyo wannan karatun so su karanta wannan ita ce aqidar mu ta salaf sayyidina Umar Allah ya kara mishi yarda lokacin da ya tafi ƙasar sha ya ya same su sun ɗauki SSG Secretary to the State Government sun ɗauki Kirista sun sa sai ce ku cire shi suka ce ba mu da wani musulmi da ya iya aikin shi ya ce ku cire shi in ya mutu ba ku yi wannan ita ce aqida ta ban ce aqidan mu ba kowane malami zai faɗi tashi amma ni tawa kenan don haka kaga cewa da girma na da komai ina da digiri na lokacin na aje na tafi na je ne wani karatun don dawo in yaɗa da'awa ta so wannan shine abin da ya daidai da aqida ta don haka ni ba ni buƙatar wani kafiri ko wani ɗan bid'a wanda zai yi musanaba ga da'awa ta ko misqala zarrati haka in kai ba ahlus sunna ba ne salafiyul mu'taqab ba zan baka izinin ka yada kasar dina ko ke na biyu ko kai ahlus sunna ne salafiyul mu'taqab suna ga kuma cewa da gaske kake yi domin yada kasar din ma addini in ba da gaske kake ba kai mashiriji ne wasa ka sa a kanka ba mu bukatar ka na biyu kenan kenan yanzu a ƙarƙashin wannan na biyun sai ya zama kuma da gaske kake kamar da sayyidina ali yake cewa idan kun tafi amun fa kun fi duk abin da kake kai da gaske na uku sai ka zama kana da ƙarfin jamin da za ka iya siyan kayan aiki irin na zamani waɗanda za su iya gogayya ta duk abin da ake bukata a duniyan nan ba wai lokal kayan aiki na Najeriya ko na Sokoto ko Katsina ko Zaria ba a'a wanda yake duk wani wuri da ake buga kasar a duniya irin iya ta abin da za ku mallaka kenan in za ka iya ka zo ba za ka iya maka ban mu zan yaɗa abata da kaina kuma ni na siyo wa da'awata kayan aiki nan shekara talatin ne zuwa muna da kayan aikin da za mu insha Allah ni na siya da kaina so ba da buƙatar ni sai ka ce mini ya har a'a ban mun gama gina makarantar nan ka gani har gidan rediyo da talabijin akan intanet akwai banda kuma gidan rediyo da talabijin na sarari duk na tsara kuma duk kayan aikin kaf na sai abuna jira nake kawai gama gini kamar yadda ka ga nan din nan ana gama wannan wurin sai dai a ɗauko kaza a makala a ɗauko kaza a makala kaf na'urorin da za mu yi aiki da su a wurin nan muna da su saboda haka ni na shirya zan yi abuna don haka karfe karfe min misali da malam wani a'a saba haushe iyaka iya da kanka lakum dinukum waliyad duniya yawa kawai shi kenan kowa yanzu ya nuna style ɗin shi ni that's my own style wannan ita ce aqida ta ba wai halina bane ni as Muhammad awal a'a ɗabi'a ta ce a matsayina na salafi wannan ita ce asalin aqida ta wannan malamin nawa ne kaga malamina ne ya karantar da mu wannan sahih muslim ya sharhin shi bari ka gidan ka san cewa ni dan magaba ne duk haka muke so karka buga misali da wani wanda ban yi karatu wurin shi ba ko don yana danganta kanshi ga salafi ne wannan littafin sharhin sahih muslim wajen mujallabi hamsin in aka kammala buga shi zai kasance da sharhin sunan nasa'i na zo muku da shi nan wajen mujallabi arba'in da uku ne bari ka ji abin da yake faɗi in ya kammala rubuta littafan shi ji ga abin da yake cewa huququt tab'i mahfuza haƙƙin buga wannan littafi to an tsare shi shine bature yake kira copyright protected ma'ana ba a yadda ba ga shi sai ke cewa la yusma'u bi i'adati nashr hadha al-kitab ba a yafe wa kowa ya sake yada wannan littafin ba aw ayi juz'in minhu ko kuma wani bangare na shi bi ayi shaklin min al-ashkal ta kowace ta kowace salo aw hizbihi wa nafsihi fi ayi nizamin mekaniki aw electronic ko kuma ya ya sake typesetting ɗin shi ya sake buga shi a kwamfuta ko typewriter yumkin ministar ja'il kitabi aw tarjamatihi ila ayi lugha ba a yarje wa kowa ya je ya sake buga littafin a wata kwamfuta ko a wani abu wanda zai iya sake printing din shi akan takarda ko akan CD ko makamantan haka ba ba a yarje wa kowa ya fassara littafin zuwa kowane yare ba دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر idan ba ya samu izini da rubutun hannu na daga wanda ya yaɗa littafin ba su ne ainihin maɗaba'a ta ibn al-jawzi wanda malamin ya wa izini wasu littafan shi kuma zai ce san bai amince ba sai dai kai ka zo wurin shi shi da kanshi ya rubuta izinin a rubuce ya baka jama'a irin waɗannan malaman ne muka karatu a wurinsu su sai ku tunani za mu dawo kuma mu shiga cikin wannan hayaniyar malaman Najeriya wanda yake zai zo wa'azin in ka tambaye shi ya sunan wannan wa'azin da zaka shi ma bai sani in ya gama ya sunan wa'azin da ka gama bai sani ba kasar nawa ne bai sani ba bai sani ba jama'a so ku kiyaye wannan abin jama'a ba za ku ce dole mu tafi tare da su ba dukkan rikitena da kaga ina rekodin da su kaf ni na so abuna kuma na san kan abubuwan ne zan je da kaina in sa kuɗi na tafi aikin hajji na kan siyo kaya miliyan biyu miliyan uku in siyo su in je in samu wurin adana su da zarar an ce yau an gama bangare ka za su a ɗauko a sa so da haka waɗannan abubuwan da kai kake ganin cewa a to ai yanzu da'awar albani ba ta yaduwa a ba ruwanka ka daina ciwo ka daina takaici kai dai taka tana yaduwa ko yadda take so tana yaduwa ko eh ma balla amma dai gaskiyar lamarin ni kun ji irin manhajin da na daukar wa kaina dan haka duk wanda ya taba min kaset ya je ya ƙara ko ya rage ko ya buga ko ya wani abu muna danƙar shi sai mu danƙa shi ga jami'an tsaro na 'yan sanda kuma abin da muke nema shine su kai shi kotu sai mu fito da registration din mu cewa muna da rajista da hukumar kafa kamfanoni da masana'antu muna da rajista da hukumar ainihin wato kafa makarantu muna da rajista da kaza gashi kuma yayi shin muna da haƙƙi wannan shi ne yaya malam wani yake gudanar da nashi ba ruwa na ban ce nashi ba kyau ba amma ni ka jinawa kuma duk wanda zai yaɗa in yana son yaɗa sai ya cika waɗannan sharuɗa in da ka cika ba kamar yadda nake karka damu karka damu ko kaɗan karka ce to ai abin baya yaduwa ba ruwanka ba matsala ka bace zai yadu muna son ne komai insha Allah a yi shi a yadda ya dace a bisa kuma bai cancanta amma irin wannan harga harga yaɗa kasusuwa da sidina da ake wallahi alazim ta saba manhajin malaman ahli sunna salafiyuna gaba daya dan haka san ba musulunci bane kuma ba mu yarda da ita ba ya kace kenan Allah madaukakin sarki ya taimaka to sa'an nan sai ku dubi sababin maganar ita ce mai irin ƙare-ƙare da aka yi abu a cikin abubuwa waɗanda ba sayyidina ali ne ya faɗi ba haka aka yi wa alƙur'ani haka suka yi wa ainihin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama to amma alƙur'ani Allah ya tsare shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ya tsare alƙur'ani amma maganganu na maganganun malam ja'afar maganganun malam wani Allah bai alƙawarin zai tsare su ba to amma da gwargwadon iko kuma in dai ka gaske abin da muke faɗi muna so ya isa zuwa ga inda muke so ya je to duk wanda muka san cewa zai yi wasa da yaɗa abin ko zai rage ko zai ɗauko wani abu ya haɗa wanda zai haifar da wata ma'anar to wajibi ne mu hana in dai da gaske ne yanzu ka je ka sai sirri na malam ja'afar biyu sai ka ga hoton daban muryar daban kuna ganin haka ko ba kwa gani to me ya kawo haka malamin da in yana karatu akalla ba ka samu kamerori guda goma za a ce dukkan kamerorin nan ba wadda ta ɗauki abin da yake daidai sai da aka je aka yi editing aka ciro hoton daban aka sa muryar daban me yasa haka take faruwa plan ne na zindiƙai ga sunan su ne muke ta karanta imamu musulun mako mai zuwa muka zo karatu zai kulla mana babu ya sake faɗakar da mu game da haɗurra da sharrin ire-iren waɗannan mutane da ko ahlus sunna mutanen kirki ne sai kuka ɗauka ba kwa shirya wa kowa ma kirki kuma ba wanda yake shirya muku ma kirki da haka sai a yi ta muku ma kirkin madadin ku zama ne kamar yadda Allah yake cewa ku zo shifrakum ku rinka taka tsantsan ku rinka taka tsantsan a shikenan kowa ya zo maka shikenan wannan da yake bata kasusuwan malam Ja'far fa zuwa yau da malam Ja'far a matsayin shi dan asalin garin Daura ne amma ba dan asalin garin Daura bane dan nan ƙauyen hanyar so bane amma sai samu wata mata wadda ita asalinta ba ruwa ce sai aka je aka nuna malam Ja'far ta gida yar gida aka je aka zauna ai wannan kaza kaza kaza kaza ga ta nan ta hada kayan rekodin kaza kaza ya tura ta malam Ja'far ya mishi izini shikenan daga baya da ta zo ta bada irin halin shi a kotu suka rabu a nan Kaduna shikenan dama so amfani da ita din ya samu wannan to ya samu amma yanzu shi ne shugaban ɓarnata duk abin da malam ja'afar yake yi a cikin kasusuwa shi ne saɗan kuma sai ga shi ya ɗauki na albani Allah albani ɗan boko ne duk wanda ya taɓo ni ba abin da ya shafe ni aje arabiya zan yi in casa ka daga bayan ya so na yi shawara in sake ɗaukar arabiya ko in aje ta gaba ɗaya na fata an gwani Allah ya kiyaye daga ƙarshe bari ku ji abin da babban malami a Sheikh Muhammad Ali Adam yake faɗi ya ce خلاصة ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى بإيراد هذه الأحاديث والآثار في هذا الباب التحذير من قبول رواية المجهولين أتكيش أبن إمام مسلم يكي نفي كل ونن بعد wanda ya kwararo waɗannan hadisai da maganganun waɗannan manyan sahabbai yana nufin ya tsoratar da kai ne daga karɓar magana ko kuma riwayar mutanen da ba a sani ba ku kiyaye wannan barin alakanta muku wannan ɗin da wannan magana da muka yi yanzu shi wannan mai yaɗa waɗannan kasusuwan da nake cewa na malam ja'afar kun san cewa baya sa adres ɗin shi sai lambar waya in ka buga lambar waya za ka yi magana da shi ba zai taɓa yadda ka je inda yake ka siya ba sai dai kai a ina kake za a kawo maka mu ma mun yi amfani da intelligent ne sai ga yaron mu mun aika har cikin gidan bai sanya aka yi ba garan sai gani kafin ya faɗa ka shi kenan ya ce a ba ma wani aikin kaso ɗin albani anan kawai sai dan sanda ya nuna mishi a mu shiga ana shiga shi kenan sai ga su an kama su kuma nan wai uban shi ya zo shi ma wai uban wani sufi ne mai wata karama wai ni zai wa ƙarya kai jama'a a wai ai shi saboda karamar shi kamera ma ba ta iya ɗaukan shi hoto yana faɗin haka kai sai ne wani shigi na kai ta ce ɗauke shi hoto bai sani hoton muna nan muna nan da shi yanzu ce ƙaryar banza ƙaryar wofi kawai nan za ka zo ka gaya mana wani Allah ya kiyaye ƙaryar banza ƙaryar wofi kawai to don kamera ba ta ɗaukan ka hoto wata karama ce na fata an gwaji وأنه يجب الاحتياط في أخذ الحديث كما ما واجبيني أو تاكاطن وجن كربا حديثي فلا يقبل إلا من أهله باع كربا حديثي سير جوات بسكة تنتنت أكربا وأنه لا ينبغي أن يرى آه أن يروى عن الضعفاء كما بكمات أيهم أي رواية بمتاني مع سلوني با والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب إن الله يسو وأن بابك سنقاري سي الله يسو مكراتون بمضاء تاشي باب بيان أن الإسناد من الدين وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات وأن جرح الرواة بما هو فيه جائز بل واجب وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الضد عن الشريعة المطهرة babin da ke bayani akan cewa isnadi fa addini ne cewa duk sanda za ka karɓi ainihin wato hadisi to ka tabbatar ka karɓa daga mutumin kirki don addini za ka karɓa da kuma bayani akan cewa riwaya ba ta halatta ba sai daga mutanen kirki sannan kuma raunata masu rauni daga cikin masu riwaya halal ne a kira sunan wani saboda makaryaci ne a ce makaryaci ko kuma ma wajibi ne kuma wannan ba shi daga cikin gulma wadda aka harafta hasali kariya ce da shari'a wadda take tsarkakkiya ina fata an gani jama'a musulmi waɗannan su ne bayanan na'am wa alaikum eh babu da insha Allah mun je za mu tattauna insha Allah ya ce a cikin tasu ba mu fahara ba ne mukarrama za mu tattauna insha Allah ai da na dan karanto mana ne kanun kawai sai karatu na gaba ya zo ba abin so da jama'a musulmi kun ji sakamakon wannan jama'a a nan cikin darin hadis mu muna da wuraren da muke buga duk kayan ai duk duk abin da muke so gaba da muna da komi namu jama'a kuma in Allah ya so nan da lokaci kaɗan waɗannan karatuttuka ma ko ina ne za ka iya samun su kai tsayin ana yi a nan ɗin nan za ka iya samun su a ko ina ne kake bukata insha Allah amma daga cikin plan ɗin mu a daidai lokacin da za ka zan mun kammala wannan gini wannan abubuwan da muka daɗe muna faɗi tabbas za mu zo mu makalkala za mu networking insha Allah wannan wurin namu da masallacin markaz da kuma ainihin masallacin mu na muciya yadda wannan karatun da ake haka za ka iya zama a markaz kana jin shi kai tsaye kuma kana ganin shi kamar yadda an ne a markar din ma haka za ka iya ji haka za gani haka muciya za mu yi waɗannan abubuwan insha Allah gaskiyar lamari jama'a mu don haka muka tafi muka je muka yi karatu ba mu yi karatu don mu wata gwamnati aiki ta kawo dubu goma sha bakwai ko dubu sha shida da ɗari bakwai da hamsin ta ba mu ba mun yi karatu ne kawai wallahi tallahi don mu taimaki wannan sunna ta mu ta annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuma na gaya mana mu muna da aƙidar cewa ba mu yadda wani wanda ba mu ba ya zo ya ce zai shiga mana cikin harka saboda wai mun gaza a cikin harkar mu ta da'awa a'a duk abin da ba mu da wanda ya iya sai a ce kada a yi wannan abin a haƙura har sai a sa ɗaya daga cikin mu dole ya je yayi saboda in kun ce in wannan kafirin ko wannan kaza ba shi ba to yaya kenan to shi ne umar ya ce to in ya mutu fa za ku yi so da wannan kalubalen shi ne zai sa ahli sunna kaf daga cikinsu a samu ƙwararrun likitoci daga cikin ahli sunna ƙwararrun lauyoyi daga cikin ahli sunna a samu komai ƙwararru a don kuma ba saboda me saboda mun san cewa so muke matsayi da kanmu amma sauran da'awoyi da ba na sunna ba karfi da cewa sun suna danganta kansu ga sunna yanzu za ku zo ku kafa makaranta ku ce makaranta ahalus sunna amma sai ku zo ku placing advert cewa kuna neman malamai don haka juliana da kelauci duk su zo za su karantar da 'ya'yan musulmi kada allah nuna mana irin wannan a cikinmu a ce kun zo kun kafa wuri ne na za ku yi aiki kaza sai zama yaya za a yi sai kaza sai kaza a'a dole ne ahalus sunna su je su koyi waɗannan abubuwan shi yasa hatta training na irin waɗannan karatuttukan duk a nan ciki za mu rinka yi insha Allah ta'ala ba don kuma dole ne fa ahli sunna su tsayi da kansu dole ne ahli sunna su tsayi da kansu amma ya zama kun gina asibiti likitoci ba ku da irin naku me yasa ba ku da irin naku ya hana su je su karatun in kun kafa famasi ba ku da naku me yasa ba ku da naku in kun kafa gidan rediyo me yasa ba ku da naku in kun kafa tashar talabijin me yasa in za ku broadcasting abu a kan intanet me yasa ba ku da irin naku me yasa ba za ku tura yaran ku ba waɗannan samarin da aka haife su miliyan nawa ne a zaria miliyan nawa ne a garin katsina miliyan nawa ne a sokoto me za a yi da su in ba a tursasa su sun je sun yi karatu ba su su tursasa nasu su je su yi karatu sai mu waye gari muna da buƙatuwa zuwa ga nasu don haka sai mu kawo nasu su ne za su su san sirrinmu yara ne muke karatu da su su zo su zauna da abu koya musu iri da muzu ku je garurukan ku je ku gabatar a masallatan ku ku yaɗa da'awar musulunci a irin yadda ta dace a zamani amma a'a ba za su zo ba sai ga yaro arni ya zo yana durƙusar da kai ya zo ne don Allah ya ji kaza yana so in koya mishi saboda ne saboda zai je kai cocin su amma dan musulmi ka kira shi ne shi ya zo a koya mishi ba zai zo ba amma shi wancan zai zo da ya ji ka iya kaza don Allah ya zo ka koya mishi dole ne sai an goga hancin yaranmu a ƙasa dole sun yi madadi a koya musu abin da ya dace saboda mai saboda addinin asirin shiru ba haka ba sai zama muna da muna da ƴaƴa albarka ne amma albarka ba ta tabbata sai in sun zama productive sai in za su iya yin wani abu na alheri in ba za su iya abin alheri ba ƴaƴan awaki sun fi su saboda in kirsimeti ta za a siyar da su a je a yanka a ci haka ne ko ba haka ba eh so da haka zama musulmi wallahi ku ji wannan a musulunci gaskiya saboda Allah dole ne ahli sunna kawai su dage sannan wani abu da zai baka mamaki ko ka san cewa sana'ar kaset da cd tana daga cikin sana'ar da aka fi samun kuɗi da ita a dukkan cikin sana'o'in zamani a wannan zamani kun san haka ba kun san haka ba to me yasa ba za ka zuba kuɗi masu yawa a kafa kamfanin bugawa da yaɗawa ba don me domin a yaɗa abin yadda ya kamata ko kun fahimta jama'a sai ka ga cewa kasusuwan mu ne da sidinan mu su ne kawai zaka gan su raga raga kawai ba a yin su yadda ya kamata amma sai ga waɗannan na kafirai gashi nan an sa kaza an sa kaza an sa kaza saboda haka gaskiyar lamari jama'a kun ji waɗannan ire-iren babuka da karatuttuka da kake ji da malaman mu na farko suka yi ta nuna mana taka tsantsan a lokacin da ƙarya ta bayyana ai a da kowa ya san ni din ban kafa waɗannan sharuɗan ba ni ma na bari ne kowa yana bugawa amma lokacin da barna ta faru fa ko muka hana ba zai yi barna ta faru ana ɓata mana resources kuma sai mu ce a shikenan dan dai a ce mu mutanen kirki ne mu masu saukin hali ne saboda haka bari mu sassauta wallahi dole ne malaman ahlus sunna ku tayar gadan gadan yanzu ga wani matashi nan ya taso yana ta ire-iren waɗannan abubuwa an bari koyaya kawai ake yi suna nan sun yi targeting suna ta tarawa duk suna nan har sun fara batawa sai dai ba su fara releasing ba ne amma ba a lura ba kawai shi kenan me yasa a ai shi mutumin kirki ne shi ko ina shi a buga ma shi kawai ko ma wai su masu saukin hali ne a daidai lokacin da yake ganin shi mai saukin hali ne bai san wasu miyagu suna nan suna harin sai sun bata ba yanzu don girman Allah ka je ka ce kana son ka samu nagartattun kasusuwan tafsiran nan na malam Ja'far da karatun Umdatul Ahkam da karatun Bulugul Maram da duk karatuttukan nan da kuke ji a rediyo in kuka tambaya daga ina aka samo su daga kaduna wurin suwa wurin sai a ce wurin suwa ba a san suwa nan su ne fitsararrun ba sai a ce ku mutanen maiduguri da aka yi karatun da mutanen kano da mutanen bauchi ina asalin kasusuwa ba ba za a yi mamaki ba masallacin da aka yi karatun da suwana da suwana da suwana ku ne kuka ɗauka ina naku babu wai su ma sai su ce maka wai daga kaduna suke samowa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك